بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau sha ɗaya ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗaya hudu arba'in da bakwai wanda ya da shida ga watan Julai dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka na wata-wata da muka saba muna taruwa wanda ake aka sanya wa suna majalisu Abubakar Abdullahi ibn Abi Shaiba alaihi rahmatullahi ta'ala za mu ci gaba da karatun cikin littafin at-talqin na al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi al-Maliki wanda ya rasu 422 bayan hijira muna cikin babul miyahi wa ahkamuha zai magana akan wato hukunce-hukunce na ruwaye da kuma wasu hukunce-hukunce na fikihu da suka da ta'allaka da wannan din akwai abinda muka jinkita da bayaninsa shine bayan lokacin da muke babi na wanka wankan janaba da haila da biki mun jinkita da bayani muka ce aje a sake dubawa muka zo sun sake tattaunawa hukunci na kuskura baki da shakarwa duk da dai a yau garin an ba da irin wannan abubuwa ana da zuwa ana dubawa aka ji aka duba wani wani lokaci yakan taimaka duk bayanan da za a yi mutum in bai fahimci inda aka dosa ba sai haka yana gani abubuwa kamar baki amma ya taɓa lekowa watakila shi mai bayanin ma zai zo ya manta wani abin da kai zaka tuna mishi so a riga abin za mu yi ɗan yi tsokaci kaɗan ɗan dajiya akan hukunci na kuskure baki da shaƙa ruwa a wanka mun yi wannan maganan akan wato alula mun yi maganar saɓanin malamai akan wannan shi ma dai anan dai akwai wannan saɓani na malamai saɓani ma mai yawan gaske akan wato hukuncin shakarwa da kuskure baki a wanka wannan dole ne ko ba dole ba yanayin natijar hukuncin yanzu idan da misali zan so in ce ba zan yi wanka na kamala ba zan yi wato kaifiya ta ikisa ta wato in na yi wato in sa ruwa kawai a jikina duka idan ban kuskure baki na shakarwa ba na bin lo'a sai na sake wannan wankan ko ana bi na bashin wannan lukan da na bari ko ko a'a wannan wato kamala ce tunda ban yi alula ba sai nayi ba an fahimci inda wato magana da take yawa wannan shi yasa malamai suka yi sabani galibin malamai suna cewa sunna ce galibin malamai suna cewa sunna ce muakkada wato mutum ya wanke baki ya kuskure baki ya kuskure baki ya kuma shaka ruwa wato ya sa ruwa a kafa hancinsa wannan shine maganar manyan malaman malikiya shine kuma maganar shafi'iyya kuma ruwaya ce daga imamu ahmad ibn hanbal masu cewa sunna ce ma Muhammad ya da ruwayoyi akan wannan amma ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da ake rubutuwa daga gare shi shi ma ya bi jumhurin malamai da suke cewa wannan din sunna ce suka ce sunna ce a alola da wanka duka wannan kuskure baki da shaka ruwa sunna ce a alola da wanka ai mun faɗi na kuma karatun da muka yi a gaban alola wajen kuskure baki mun yi wannan magana duk da ni na ɗan fakarkatan magana da ke cewa wajibi ne musamman alola na fi karkata in za a duba kuma wannan katin za a ga haka sai su ahnaf su ahnaf suka ce wanda ahnaf kusan malamai iraki ma wanda ake kira ashabul ra'ayi su suna cewa wato a wanka wajibi ne ba a lura ba a wanka wajibi ne wannan shi ra'ayin su sufyan ibn sa'id al-thawri galibin aka ce ashabul ra'ayi wani lokaci wasu sai su ringa tsammanin masu masu kawo ra'ayi wannan wani lokaci istilahi ne na malamai wani lokaci ana iya cewa ashabu raya amma ana nufin hatta manyan malaman hadisi na iraki saboda dai abinda su malaman suka suka wato suka wato tasisin ɗalibansu a kai na suna yin kiyasi da sauran abubuwa da sauransu kuma suna kawo hukunce hukunce kafin hukuncin ya zo suna wato hasashen hukunci sannan su bashi hukunci din a sukan yi tambayoyi kan wannan su galibi kuma su mutanen madina sun fi tsayawa akan abin da yake faruwa ko abin da ya riga ya faru yawwa su su ne a ra'ayi yuna kamar yadda wasu daga cikin malamai suke faɗa so a halin ra'ayi su wannan shine istilahi amma ana iya samun kamar a kawai ayyana daga cikin manyan malamai na hadisi amma za ka ji ana ana sannafa shi daga cikin ashabun ra'ayi ba wai wato istilahi ne da za ka kushe musu ba don an ce musu ashabun ra'ayi wadancan kuma ba ashabun ra'ayi ba su ahnaf da mutanen iraki ka hada hada su da dauri suna wajabta kuskure baki a wanka banda alola shi kuma mashhurin mazhabin imamu ahmad shi da wanka da wato alwala wannan dole ne ka kuskura bakinka dole ne ka shaka ruwa su abin haka abin yake wannan kuma shine ikhtiyarin Sheikh Sa'id Taymiya kamar yadda na gani ya fada a cikin Sharh al-Umda in dai bai da wata magana wacce wacce take ta share wannan din Ibn Taymiya tabansa kusan ya fara yin sa da wuri ya fara wallafa littafai da wuri sannan kuma littafan nasa yakan iya faɗan wasu maganganu a farkon al'amari daga baya kuma ilimi ya ƙara ci gaba kuma kaga an samu kadimiya da jadidiya wato aka samu kaulin kadim aka samu kaulin jadid to daga cikin maganganunsa da lokaci karka saurin cewa wannan shi ra'ayin ibnu taymiya shine abin da zaka gani a sharhul umda ya mu karami yayi yayi wannan littafin saboda haka galibi bai fita daga mazhabinsa na hanabila ba sabanin daga baya lafan lafan da ya rika yi da karshe zaka ga kawai kamar da azhabi ke faɗa baya tsayawa ya ce shi zai bi ra'ayin wani da wani yakan gani ne wanne fa daidai a Qur'ani da Sunna a kawai ya mara mashi baya sadaka da abin da gani a sharhul umda ba lalle ya zama shi ra'ayin intimiya da karshe ba amma dai a sharhul umda intimiya ya furin jayar da maganar cewa shaka ruwa da kuskure baki a wanka shi ma wannan dole ne ya ce wajibi ne to sai kuma magana kuma da na gani na Sheikhul Albani Sheikhul Albani shi da wasu daga cikin malamai suna cewa wajibi ne a alula amma ba wajibi ne a wanka wajibi ne a lula amma ba wajibi ne a wanka to menene ya sanya malamai suka yi irin wannan sabanin me yaje jawo aka sami wannan sabanin hujja na malaman da suke cewa sunna ce muakkada shine wato hadisi da suka zo a dunkule in kun duba bidatul mujtahid wal hadith muqtasim ibn rushd daga cikin abin da ya kawo sai yake cewa saboda ijmalin hadithin ummu salama wato dunkulewan hadisin ummu salama da ya zo ta tambaye manzon Allah game da wanka zala ce inda ma ya kafe ki an tahta ala ra'siki thalatha hatayat thumma tufidina alayki alma fatatahiri yace ya isan mace kawai ki sanya ruwa su uku a kanki sannan kuma wato sai ki kwara ruwa a jikin ki baki daya sannan kin shikenan kin tsarkaka kaga anan yace ki kwara ruwa kwarawa kuma shi kuma baki da shaka ta sa ruwa a baki da sha ruwa sa ruwa a hanci kwarawa ke kuma wankewa ake ifaba ake yi ba ifaba ake yi ba shigar da ruwa ake yi suka ce to kaga wannan ijmalin wanda yana nuna wato cewa lallai wannan kuskure bakin ba dole bane in aka yi mutum yayi irin wannan shikenan wato wanka sai yayi sannan kuma sun yi kafa hujja da hadisin nan mai tsawo hadisin Imran ibn Husayn da yake cikin as-sahih wani wanda yake ya rasa ruwa da zai yi wankan janaba da shi da aka samu ruwa din sai manzo Allah ya bashi sai ya ce izhab fa afriqu alayka izhab fa afriqu alayka yace je ka ga ruwa je ka je ka fara ruwa a cikin ka kai kwarawa yace kwarawa shi ma kaga ba yana nuna wai ya sa ruwa a wani wuri ne ba ko a baki ko a hanci to kaga wannan zahirin shi al-ifraq ko al-ifaba yana yana yana yana nuna wato zawahirul jasad ne jiki wanda yake ake gani kuru-kuru ba jiki da yake ciki ba yana nuni akan zahirul jasad ne ba wai yana maganar akan batil jasad ne ba to kuma kaga shi wannan musamman hadisin na biyu ai a lokacin yana buƙatar manzo Allah ya gaya mishi idan ka ce ummu salma kila ta sani cewa ana kuskure baki da shakarwa amma shi wannan ya kamata manzo Allah ai ya gaya mishi a lokacin da yake buƙatar wannan bayanin ne to suka ce to kaga la la yajuzu ta'khirul bayan a waqtil haja saboda kaga tunda bai gaya mishi ba to shikenan wannan ya zama sarif anil wujub ya zama ya karkatar daga wannan abin daga daga wajibci suka ce kuma cewa da ake matsala ya jimanta yana yana yana kusurwa kishi yana alula wannan wato baya nuna bai nuna wajibci saboda mutlaqin kawai daimuma alal fi'l la yaqbil wujub sai dai ma al qarina saboda aiki kusan ba ba kamar magana ne ba mazala idan yace je ku yi kaza wannan kai tsaye in dai musamman abin da shafi ibada wannan al-aslu fihi al-wujub manzala ya ce je ku yi kaza da baki ya faɗa wannan asali a baban ana ɗaukar shi wajibci wajen malamai wanda mahajifuna amma abin da yake ba aikinsa ne kawai aka yana yi to wannan malamai an yi saɓani amma dai galibin malamai suna cewa wannan za a ɗauke shi ne akan mustahabbi da annadab sai in an samu dalilin da yake nuna wajibci saboda ana iya samun wani aiki da yake na khususiyarsa ne kamar sabazarce da yake na azumi da sauransu kamar yadda yake na fifilinsa waye zai ce inda misali aikinsa kawai za mu dinka ɗauka ya zama wajibi na fifilin da yake yi har sai kafansa ya kumbura kaga aida mun shiga uku duka saboda kaga sai suka ce to kaga aikin sa da yake ya dimanta yana wato kuskure baki yana shakar mashi yana yin alola wannan daimuman da yi wannan la taqdil wujub hadhihi daimuma huna la taqdil wujub inna ma taqdi wato at-ta'kid fi fi sunniyah yana nuna wato karfafawa ne wajen cewa wannan abu sunna ce mu akada to wannan kusan shine shine kusan hujjan su banda shi akwai ragowa na yi tsammanin za ku zo da wasu abubuwan cikin tarin tattauna wannan kusan dai shine wato tsabaran hujjan da su masu cewa sunna ce suka kawo amma su masu cewa wajibi ne na farko sun yi hujja da shi wannan magana na karshe da muka yi na cewa matsala ya dimanta yana yi ya dimanta yana yi suka ce kuma aikinsa da ya yi ku ga yadda malamai ke kowa ke yake lura da wasu abubuwa na shari'a ya ce tsayawa da yana yi ai yayi ne yana fassara umarni da aka aka jaja ya wanka shi kuma yin wankan wannan wajibi ne suka ce kuma bayanul amrul wajib bi manzilatil wajib a wajen daukan hukunci tunda yanzu kamar da aka ce yi sallah sai ya ga mana ake yin sallah yi azhar raka'a hudu da asar raka'a hudu wannan ba ka da dama ka ce wajen aikin sa ne wannan ka ce a wannan ai maka bayanin wajibin da aka ce ku je ku sallah ne da aka ce a yanka sai je ga maka yanda yake yanka baka cewa wannan wannan aikin sa ne kawai a ai ya maka bayanin wajibi ne shi kuma suka ce fa af'alu nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiratu anhu bayanan li al-amr al-wajib huwa hiya aidan bi manzilati al-wajib ita ma tana kan matsayin wajibi ne kun ga yanda aka samu sabani tsakanin malamai wajen kowanne ya dauki wani asali daga cikin manyan usul na shari'a wato a yi hukunci da shi banda wannan kuma suka ce saboda shi wato baki da hanci su ma kansu ya kamata a kira su da alwajen sun shiga cikin alwajen kuma kaga wanda aka ce a wanke fuska ya shi su ma sun shiga cikin dole sannan kuma sun shiga kuma wato bawahirul jasad sun shiga cikin wato abin da yake jiki na zahiri saboda tashbihan lis-sa'imi suka kamanta shi da mai azumi ai mai azumi gashi in yana azumi da zai sa ruwa a bakinsa ya sa ruwa a hancinsa babu komai a azuminsa to shi kaga wannan yana daga cikin zahir da sadi ba batin da sadi ba suka yana daga cikin wato jiki na fili ba jiki na ciki ba an fahimci wannan me ya jawo suka yi wannan me ake kiran wannan kamanta wannan da mai azumi me ya sunan shi a wajen malaman usul wani irin kiyaci suka yi ai kiyaci suka yi ko wani irin kiyaci suka yi dan kiyasu shabah kiyasu shaba kusa muna da kiyasi iri na iri uku akwai kiyasu al'illa akwai kiyasu dilala akwai kiyasu shabai to kiyasu shabai huwa abu anwa'i kiyas shine mafi rauni to amma wani lokaci malamai idan suna neman dalili kuma ana hujja da shi galibi za ku fuka hawo galibi akan abin da yake ba wai ana da tab wato ba ba hukuncin ba ya zo ne wanda zaka ce wanda ba ya saba ya saba ba nasi kai tsaye ba abinda za a iya samun mawrid ne mimma warid al-ijtihad da galibi kiyasu shafi ake yi zaka suka su alaka cewa li'anna li'annahu kaza fashu biha bi kaza haka suke yi duk inda kai ce fashu biha bi kaza to wannan kiyasu ashabihi ake kiransa kamar a ce dukiyar maraya akwai zakka a kanta da haka sai aka kamanta ta da dukiyar dukiyar ma wato shi ma kansa wanda ba marayan ba ko kuma wanda yake ba babban mutum akan da dukiyar yaro saboda me saboda abin da ya hada su shine annamu to kaga wannan kiyasu shabihi ne ba ina son ce wannan in shi ya tabbata shi wancan din wannan al-ayat al-mu'tabar shine dai dukiyar tana habaka habaka ko ba ta habaka amma shi a nan wani lokaci ana samun kaga bambanci wani lokaci akan samu ma kiyasu shabihi wani lokaci a samu kiyasu fasid a tare da shi kamar da suke cewa in yasriq faqad sarqa akhul lahu min qabl kiyasu shabihi ne amma kaga fasid ne wannan yawwa kaman qiyas na na iblis na qiyasun fasid ne yana tashbihin wani abin da babu shi so qiyas shabihi wani lokaci malamai da fuqaha ina jin ma kamar a gaba za mu zo mu ga inda dan shi wannan zai wuya ga ya wala littafi da kiyasu shabahi ba shi alqadi abdul wahab ba ma zai yi ba da littafin sa ni da taba gani in dai ana cin tafiya sai kaga ya maka kiyasu shabahi saboda wata hanya ce ta malamai da in ana neman a tarjihi a rasa yadda za a yi dole ana samun waɗannan wannan kiyasi din da shi a cikin kiyasan sun da ake da shi guda uku shine ab'a sai a ji a duba a ga kiyasu illa kiyasu dilala da a ga wato yanayin da malami ke magana sannan suka ce kuma abu na gaba shi ne wato kuma zai iya kai ruwa wajen ya wanke ya wanke bakin ya wanke hancin zai iya kai ruwa to haka wani akwai alkudura wal imkaniya wannan duk yana daga cikin hujja da suka yi akan wannan abin da wannan menene kun ga dai ga hujja tsakanin mutane su farikan guda biyu su tawagogin guda biyu tsakanin dalilan guda biyu wanne ya ku wani ya fi muku wato girma eh a tattauna din wani yafi wani lokaci yafi na'am sunna din yafi to menene menene murajjih ka wajenka wajibul arjahiyya din me yasa ya zama na'am haka akwai yanayin itlaki da in muka ce fuska ba ba manufin baki da hanci saboda haka akwai akwai akwai wani lokacin da an kafa akwai lokacin da kuma kai itlaki kuma ya shafi har kai ma saboda haka kaga ba kawo wannan din zai iya zama akwai wato akwai alfari sosai to daga wajen mata su ko kowane ko gamsu a ciki sunna ko wajibi ko abin ya yi canja ras an samu ta'arudul adilla an samu ta'arudul adilla shi kenan sai a kawo kufi yanzu idan aka yi muka yi tamu kufi a nan kaka bai halitta kai a zo a tambaye ka ba ka ce wai kai kayan jaji abu daya sai daga ce a kai aini wannan abin ya mun kunci haka za ka yi fada ka ce wannan abin ya mun kunci ni na yi tawakkufi wannan shine adalci na zance in ka kawo dalilai irin wannan kuka abin ya maka canjaras sai ka ce to ni wannan abin ya hukunci na yi tawakkufi a kan shi an za ku tuna akwai al'amiru sana'ani na jin da muka kawo maganarsa akan kuskure baki a alola shi ma ina tsammanin ai tawakkufin yayi ko mala ku lura ku gani shi ma tawakkufin yayi a lokacin ya ce shi shi abin ya sha mushi kai da yawa gaskiya saboda haka shi za a malamai ke cewa wannan akwai sabani sosai akwai hadisai da suka zo a babin amma dai kowane baya an rasa nasu wato ɗan rauni din daga cikin hadisi na na
sannan kuma ƙaramin tsarki yana shiga cikin babban tsarki domin sannan kaga akwai siffar alwala a cikin wanka a to ai shi yanzu baka tsira baka yi alwalan ba kai ka kwa ruwa ne a cikinka to kenan shi wannan wankan ba za a yi sallah da shi ba Allah dama ba wace wace saban
an ban lamba ba kina to an ban lamba ke to yanzu kai ma ka fara ayi masu cewa wajibi eh malam shi ya fi zaben masu cewa wajibi eh tunda an ban lamba haka yace shi eh ka bi da kira ayin ahnaf da kuma ra'ayin hanabila na'am to yawa ai wato in ana wannan maganan zaka zaka fahimci an fahimci katu eh ba tsayawa a shiru haka kowa ya faɗi Allah zai iya iya buɗa maka wani abin da ma bai buɗa ba ma da daga cikin mawallafa ba balle mai karatu na
na waɗannan su ne farannai ya zo wannan ayas na wanke fuska wanke haka ya zo wannan tun na a cikin a cikin ayas ba inda aka yi magana wanke baki ba kuskuren baki ko shakarwa na sannan kuma baki duk da yana zayirin fuska ido ma in yana zayirin fuska amma ba ce sai ka bude ruwan ya shiga ido to gaskiya ne to kaga wannan hujjar na biyu ma ya fi shi shi yanzu wani wani da kake maganan a cewa an faɗi abubuwa abubuwan nan da aka faɗa a cikin waɗannan ayoyi wanke fuska akai magana to ai su cewa suke yi shi baki da hanci ya shiga cikin fuska da saboda ai da bihima tahsul muwajaha za ka iya fuskanta wani abu ba baki ba hanci ba zai yi ba amma abin da ka kawo wannan magana ce wajihiya sosai ka ce an gashi ga ido kuma eh ga ido to amma kuma ai ka wanke idan eh ka wanke zashirin idan ciki ne dai baka wanke ba eh
shi ma hancin na shi a cikin bakwai to shi kenan shi ya ce wato ai shi ma cikin abinci wato shi zahirin abu tsakanin wajen gira da waye da kuma wato cikin abu da an wanke amma da gon abuwan ba a wanke ba to bari mu karanta hadisai da ake da shi a babin sai mu ga in faɗi ni abin da na yi gabsuwa na fi gabsuwa da shi ko kuma in gane ko ni ma in ce na ta an sa wata abdul adilla da ni da wata ba sa wata abdul adilla ba ni akwai abin da na farin jayarwa a alula daban a alula daban shakul albani kaga shi ma ya ce alula wajibi ne masu cewa kamar in aka yi sallah da shi wannan wanka kamar abin nama eh ba zai zama sufa ce da wani kamar yadda misali in ba ruwa ana yi yawa ma sura da ban take duka shi wankan ba zai zama wani sura ce da babba da ciki a kawo ta ko ta yi eh to ai kaga wancan shi taimama taimama kaga ba da yawa malamai sa cewa ba ina ba ina dauke hadisin bane ina baka dama ne kaje ka sallah eh akwai hadisi da ahlus sunan suka fitar musamman sunan abi dauda da yake suke fitarwa ta hanyar Kharija ibn Wajih daga Malik ibn Dinar daga Muhammad ibn Sirin daga Abu Huraira yake ɗaukaka shi zuwa ga Abu Huraira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tahta kulli sha'ratin janaba karkashin kowace gashi kowane gashi akwai janaba da dole ka wajibi sai an wanke kaga kanka ne sai ka wanke saboda haka kuma shi ma kuma cikin eh, wato hanci akwai gashi saboda haka shi ma kaga sai an wanke a wannan hadisi hadisi ne da yake da rauni shi harith ibn ibn kharija ibn eh harith ibn wajih sunansa harith ibn wajih mutum ne mai rauni da'iful hadith ne munkarul hadith ji malamai yana zuwa da wasu abubuwa bara gurbi duk da amma ba wai dungurgun watsatsi ne ba a tirmidhi da ya rawaito hadisi sace shaykhun ya faɗi maganan ya tabbatar masa da shaykhuka a ilimin hadisi so kaga dungurgun ba wai watsatsi ne ba to amma dai wannan ruwaya tashi ruwaya ce da malamai suke cewa ya kuskure imamu dara kwafin yana cewa ma kuskuren ba haka ba ruwaita ke fito ke ruwaito wanda ɗaliban malik ibn dinar ba haka suke ruwaito shi daga daga daga malik ibn dinar ba abinda aka saba aka sani wannan wa hadisi hadisi ne da ake ruwaitowa daga malik ibn dinar daga hasan al-basri hasan al-basri ce matsala ya faɗa mursal ce kenan hasan al-basri tabi'i ne bai riske manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi ba kamar wato dan uwansa Muhammad ibn Sirin ba shi yana ruwaitowa daga mutane da dama wani lokaci ya ruwaito daga amintattu wani lokaci ya ruwaito ba daga amintattu ba sannan haka wasu daga cikin malamai suna cewa marasil ɗinsa da shi da zuhuri da ira da suka tana da sauransu marasil ɗinsu karre wato kamar a hausa nan a hausa nan na zamani kace a kari iska ce in ka ce da iska ce kaga a hausa na zamani ka kamar ka ce ba hawan ba komi ne eh to amma wasu daga cikin kuma suna amfani da ina ganin kamar tsawon rama marasil ɗinsa wani lokaci daga ya ta kawo wasu marasil ɗin in ka ji sai ka sa da asali to ya ka ba kai tsaye za ka dinga wurgar da marasil ɗinsa ba amma dai a sahih a tsara kufini kamar yadda ke faɗa a cikin ilal ɗinsa wannan ruwayar ba ruwa- ba ruwaya ce tabbatacciya ba shi wannan alharif ibn waje kuskure yayi ya danganta ma malik ibn dinar zuwa ga muhammad ibn sin zuwa ga abu huraira a sahih ruwayar ruwaya ce da ake wuta daga malik ibn dinar daga hasan al-basri daga manzon Allah kai tsaye saboda ba a san wane ne ya ga ma ma hasan al-basri ba amintacce ne ko ba amintacce ba tabi'i ne ko sahabi ne ba a sani ba da aka haga ruwaya tana da rauni a haka to wannan shine a hujjar da suke yi suka ce kuma wasu daga ci kuma suka ce matanin ma yana da matsala matanin yana da matsala in aka ce za a za a kallafa ma mutane sai sun sai sai kowace gashi sai an sa mata ruwa an mujika ta to ina magana kuma a ce mai kitso ba sai ta kwance shi ba kaga wannan wani abu ne wanda yake shi kansa ta fuskan ah, matan din za a iya sukan shi a haka To, amma wasu da akwai kuma ruwaya da, da imamu Abu da ya kawo wannan ruwaya sai ƙara kawo ta ruwaya ta biyu. Ruwaya ce da yake ruwaitowa ta hanyar ah, Musa a tabu baki. Wane su wane su ne sunan shi yake a tabu baki? Musa ibn Ibrahim a tabu baki. Yana ruwaitowa daga Hammad, daga Zazan, daga Abba ibn Sa'id, daga Zazan, daga Ali ibn Abi Talib. yace man taraka mawdi'a sha'ratin min janaba lam yaghsilha fu'ila bihi kaza wa kaza min an-nar duk wanda ya bar wata kafan gashi da bai wanke ta ba in yaje wankan janaba to Allah zai mashi kaza zai mashi kaza wato ana mashi barazana za a mashi azaba wannan zahirin rijal din wannan isnadi isnadi fikati idan atabu zaki daga cikin manyan malaman Abu Dauda idan atabu zaki yayi riwaya yace Hammad bai fadi Hammad ibn Zaid ko Hammad ibn Salama ba wane ne aka fi tsammanin malam wani Hammad ne guda biyu yana da malamai guda biyu Hammad ibn Zaid da Hammad ibn Salama amma idan yace Hammad ya shiru galibi wani malami ne a cikin malaman guda biyu Na'am. Galibi idan Attabu Zaki ya ce Hamad ya shuru, to Hamad ibn Salama yake magana. Ruwayan da yake daga Hamad ibn Zaid galibi kaɗan ne, saboda galibi idan daga ibn Zaid ne zai zai ambata. Kuma Hamad ibn Salama ya ɗan ilmi Hamad ibn Zaid ɗin kaɗan. Wancan ya rasu ɗari da sittin da nake tsammani bakwai, shi kuma Hamad ibn Zaid ya rasu ɗari da saba'in da tara shekarar da Imam Malik ya rasu. yana zaune yana koyarwa aka kawo mishi labarin imam malik ya rasu daga lokacin koyarwa ta daya yana kuka ashe shi ma bai san a wani shekarar zai koma ga Allah ba eh a lokacin yana wasa da wani wata yan sanda a kai kwalla na zubar zubarwa a ƙasa haka yana cewa malik bai bar wani irin sa ba to shi hamad ibn zaid kenan to hamad ibn zaid din kuma malaman hadisi sun fi san hadisan saboda hamad ibn salma ya dan samu dan kurakure a wasu abubuwa zaka ga imamu bukhari ya fitar ma hadisin Hamad bin Zaid ya fitar masa da riwaya amma bai fitar Muhammad bin Salam duk da wannan bai da Imam Bukhari akan wannan aiki da yi ba Imam Nasa'i Imam Ibn Hibban da mayawa daga cikin malamai sun aibata Imam Bukhari dan me ya ya fitar ma wasu wanda ba su kai Hamad bin Salma ba amma ya fitar Muhammad bin Salma ya fitar ma Yahya bin Bukair ya fitar ma Suhaib ba Suhaib ba afwan ya fitar ma da yawa wasu daga cikin malamai ne wanda suke zaifai ne kuma wanda Muhammad bin Salma da shi da Suhail ibn Abi Salih al-Samman sun fi waɗancan a gidan hadisi amma bai fitar musu ba da yawa daga cikin malamai manya sun kushe ma Bukhari akan rashin fitar da wannan din bai ba wannan ruwayar sa kaga yana yi a tabu da ke al-Hafiz al-Thiqa Hammad Hammad ibn Salma ya daga cikin manyan malamai ya daga cikin shine ya rawaito hadisin Abi Abu Kafindar wanda wasu ke sukan hadisin saboda wai Hammad ibn Salma din da babu wani masuka akan wannan hadisin haka wanda wanda san ilimin hadisi bai kamata ma ya tsaya yana waigi akan wannan su wannan sukar ba to Hamad bin Salama imam imam Muslim ya san mishi da hadisi shi ma fiqa ne sannan kuma yana rubuta daga Abba ibn Sa'i Abba ibn Sa'i yana daga cikin manyan abutattu na malamai na Kufa illa iyaka dai ta kayyara bi akhara ya samu ikhtilafi a ƙarshen al'amari zan zo yi bayanin maganan ruwayansa da ake ruwaitowa daga wajensa suwaye suka ji ruwayansa duk kafin al-ikhtilat suwaye suka ji suka karbi ruwayansa kafin bayan al-ikhtilat amma ibn sa'ib da amtacce ne yana rubuta daga zazan zazan shi ma amtacce ne daga ali bin abi talib zahirin isnadin kamar da ce ya da mutiqat to amma shi abba ibn sa'ib kamar da nace ya samu cewa wanda suka ji hadisansa kafin su farko cewa bilittifaq akwai shu'ba ibn al-hajjaj al-basri al-ataki ya je ya rawaita ruwaya kafin kafin wato al-ikhtilaf akwai kuma sufyan al-thawri akwai kuma shi hammad ibn salaman nan kaga yana daga cikin wanda ya ji hammad ruwayar sa kafin al-ikhtilaf banda shi kuma sai da shi ne sake dawowa basara so biyu ya zo basara sai Hamad ibn Salma kuma ya ƙara sadan hadisansa sannan haka malamai sun kasa bambancewa ruwayan da yake yi wannan ruwayan qabla al-ikhtilaf ne ko ba'da al-ikhtilaf saboda haka irin su malamai irin su Sheikh al-Albani ibn Kathir Shu'aib al-Arnaud suka ba a hadisin saboda ba a tantance ba ba a tantance ba daga cikin wanda suka je ruwayan hadisansa bayan al-ikhtilaf din Abu Muhammad ibn Zaid da duk sauran su su Jali ibn Abdul Hamid al-Badbi da sauran su duk wannan sun ji ruwayansa ne bayan al-ikhtilaf to da yawa dai malamai sun sun rauna da wannan hadisin daga guda biyu da wannan wannan kaga na biyu wannan saboda wannan illa na ba san wannan hadisin a yaushe ne aka ji ba to amma ba za mu iya karfafa wannan hadisin da mursal din Hasan al-Basri ba saboda dama mursal in aka same shi ya same wato mafutan su sun sha bamban yanda ake jin cewa ba za su iya haduwa da juna ya zama ɗaya ya ɗauka hadisin gurin ɗaya ba to sai a karba saboda yanzu aiko mutane ne wanda ba wasu masu gaskiya ne ba baka san adalcinsu ba amma sai wani anan kan ya ce ranar kaza ga watan kaza an yi kaza sai ƙara zuwa katsina sai ya ce wani ya ce maka shi ma ranar kaza ga watan kaza an yi kaza kuma sun ittifaki da dash din da kuma ranar kuma ka san cewa wani da wani ba su haduwa ba har abada ba ba su haduwa ba ko kuma ma wani ba su haɗu ba to kaga ko da fajirai suka gaya maka ai zaka ji kayan da saboda lintifa'i wada saboda wato cewa sun haɗu da sun ittifaki ba ya kore to mursal mana hadisi mutanen kirki ma su ce maka wani ya ce maka abu ce maka kaza wani a basar ya ce maka kaza in dai an sami ba wannan possibility na haduwa ko ya zama ɗaya ya je kan ɗaya ne ko kuma ɗaya dama yana ɗauka wurin hadisi wurin mutum ɗaya duk wannan ya kuru to ai wani lokaci yakan zama an samu attaqwiya sai a hada su sai zama hujja tare to wannan mu dauki hadisin shi mun tsaya akan wannan abin sosai mu dauki shi wannan mursalin na Hassan al-Basri da kuma wannan hadisi na Abba ibn Sa'id za su iya karfan juna ko ba su karfan juna ba Abba ibn Sa'id bari saboda in taimaka muku sosai Hamad ibn Salama shi kansa na ce ya rasu da idan sun da abu bai ga Hassan al-Basri ba ruwayan da yake daga daga ɗaliban Hassan al-Basri ne shi ma dan basari ne amma yana ruwaya daga irin Thabit al-Bunani wanda su suna cikin tabaka su ɗaliban Hassan al-Basri ne yana da waye daga irin wannan tabaka saboda haka kaga shi wancan arwaci daga Malik bin Dinar daga Hasan Basri shi wannan ta tabbata Hasan Basri ya faɗa so ba zai kace wai kace wai wai Hamad daga wajen sai dauka ba ba zai yi ba sannan kuma ba zai yi kace Abba ibn Sa'ib shi ma daga Hasan Basri ne dauka ba sannan Abba ibn Sa'ib shi ma duk da yana daga cikin tabi'a amma kuma baya daga cikin tabi'a manya ya daga cikin tabi'a ne kanana saboda ka tabakan ta dan sha bamban sana ka ga wanda ya ce hadisin zai iya hada su guda biyu su zama sun zama hujja ina ganin ba zai yi nisa ba kwarai da gaske ba zai yi nisa ba to idan muka dauka haka to meye za ku ba da wani amsa za ku ba wannan hadisin muka in muka ce yanzu sun zama hujja wanda ya ce hadisi ne da'ifi kaga shi ba ma ruwansa amma da ya ce wannan hadisi sun tabbata meye zai zama amsa akan wannan wannan nassi wannan yana nuni zuwa ga cewa kowane gashi sai ya taba ruwa haka yake nufi a wannan a wannan riwaya ko za mu yi mata tawili za mu yi mata tawili za mu yi mata tawili mu ce daga cikin abin wannan shine zahiri amma kuma abin da zai zama yayi sarfin sa daga wannan zahir din shine hadisin ummu salma din da kuma sauran hadisai da da aka ake nuna cewa duk da akwai maganar wajibi ne mai haila mai haila ko mai jaraba ma ta cire wato kitsanta ta kwance kitsanta ko ba amma a sahih ba dole bane amma dai ya ta'akkadu al-istihbab ala al-hayd mai haila musahabi ne sosai in za ta haila ta kwance abin nan ta kuma wannan muka ce ma wani ai kaga zai kuma mata zai fa alheri wajen ta to da mijinta zai dawo mata ta kare yin kwalliya ta gyara kanta wannan yana da amfani kwarai da gaske to amma kaga wannan za mu iya cewa wannan ya zama sarif waɗannan nusus da suke nuna cewa mai jaraba in ta yi wanke jikinta shikenan wanda zai iya zama sarif ya zama wannan ba ana nuna kullu sha'ara din ba wannan wannan kulliya din alal ijmal ce amma inda taqiq zai zama wato akwai abin da zai abin da kuma shi kitsan da in aka tuke shi ai koya da in aka koma shi cikin ruwan ko ruwa ya taba shi ai shi ya ko ya taba sai aka wannan ba zai zama nassi akan cewa ga baki da hanci din sun shiga ciki ba ba ba ne zama nassin ba an fahimci magana da nake son kai zuwa gare shi sai aka hadisi hadisan dai gaskiya wato hujjatun kowanne yana da karfi to amma dai ni har yanzu ra'ayin cewa ya wajibi ne a wanka ina iya ɗan ɗaɗar da shi saboda ko ba komi waɗannan hadisai na umar salma da hadisin imran bin husayn matsala ya ce fa afrika alai kalma je ka zuba ruwa al'ifaba da kuma al'ifrag ba shi ne ka ɗauki ba ka sa a bakin ka wannan kuskurewa sunansa wankewa sunansa duk mai da ka kira shi ka kira shi saboda haka maganar da aiki ke wani ba cewa suna ba aka danin jumhur magana ne mai karfi gaskiya magana ce mai karfi saboda a wajen mun yi riga mun ijma'in cewa mun riga da mun yi ijma'in cewa duk wanda ya sa ruwa a cikin sa ya tabi ya wa sallar sa babu alwalan sallar alwala sa tayi kuma sallar sa tayi saboda kuma kaga me ya wanke duka cikin da ya wanke sabanin alwala kaga shin albani magana anan tana da fuska koyi daga sai sai na kawo magana shi albani akai amma magana wajibi ne ba ne sai take ba gaskiya maganar wajabcin ba nesa take ba saboda hujjoji da muka kawo a haka to insha Allah minti nawa muka akan wannan masalar minti minti 30 din mako to malam Aisha akan sa fara karanta mana insha Allah sai za mu shiga za mu shiga karatu kai tsaye a wannan matsalar babu wata tambaya a kanta mu ce za mu shiga karatu ne kai tsaye babu almiyahi wa ahka wa ahkamuha na'am bismillah
ثم المخالط له على ضربين amma al-mukhalitu ثم المخالط له على ضربين ظاهرا ونجس qahiri ظاهرا wannan akan barbai ne zaka على على ضربين zaka ce qahirun din ba lal istinaf
ونجس فالطاهر يسلبه التطهير فقد فقط فيصير الطاهر غير مطهر fayasiru qahiran فيصير طاهرا غير مطهرا mutahhirin ko غير مطهر na'am كسائر كسائر الماء na'am والنجس يشرك بالستتين na'am جميعا na'am الطهارة والتطهير ويسير به نجسا من غير حد في ذلك في ذلك مكروه na'am ولا ولا مقدار ولا مقدار mawqut موقوت na'am سواء أنه يكره باستعمال الكريم منه الذي لا مد لا مدة له
لا.
ولا أصل لا.
إذا قال إذا قال قال khalaqathu najasa قال الجاز ولم ولم تبيئه wa lam tughayyiruhu ولم تغيره كما إن كنت na'am a haka yace hubbi shine a daidai eh zamu zo zamu magana kai shi insha Allah na'am والجر والجرة na'am wal jarrati والجرة وسائل الأواني na'am والآبار
wa abarid dur as-sigar والسباع Na'am, to ina jin bayan tsaya na sai mu. Ah, abinda malam yake cewa ثم المخالط له على ضربين طاهر ونجس فالطاهر يسلبه التطهير فقط فيصير طاهرا غير مطهر كسائر المائعات والنجس يسلبه الصفتين جميعا الطهارة والتطهير ويصير به نجسا من غير حد في ذلك مضروب ولا مقدار موقوت سوى أنه يكره استعمال القليل منه الذي لا مادة له ولا أصل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره كماء الحب والجرة وسائر الأواني وآبار الدور السقاح أولا بألا أنا يكي مغانا yana magana kan ruwa ne shi ne ruwa zai zama mai tsarki mai tsarkakewa shi ne zama mai tsarki kawai ba mai tsarkakewa ba shi ne zama kuma wanda ya zama ya jirkita ya kuma al-mukhalif lahu ala barbaini abinda suke wato ba musu da ruwa su shiga cikin ruwa shi ma ruwa ya shige su ya ci- su cuɗanya da juna ala barbaini sun kasu kashi biyu fattahir akwai tahirin mai tsarki wa najisin kuma akwai najasa tsarin abu mai tsarki na iya shiga yanzu ka kamar shinkafa kamu a ga abubuwa ne masu tsarki za su iya shiga cikin ruwa to me hukuncinsa a haka kuma akwai najis wanda ke najasa ne fitsari gahiyi da sauransu mala ce fadahir yasluhu tathira faqat shi ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai aka samu wani abu mai tsarki ya cuɗanya da shi to abin da yake sance masa yake kwace masa shine tathiriya ba ba ba tahara ba an fahimci akwai tahara akwai tathiriya to shi yanzu abin da zai zai amshe masa ya kwace masa shi ne tafhiriya ya zama yana tsarkakewa amma yana tsarki shi a karan kansa din da zai taba ka shi yanzu babu komai yanzu da ruwan abinci ko ruwan coca cola ya taba ka misali ko ruwan zobo ya taba ka wanda ba za ka ce bari in waje in wanke bane sai ta taba ni to wannan abin da ba wato ya kwace mishi tafhiriya fa yasiru tahiran sai ya zama yana da tsarkin sa ghayr mutahhirin amma ba shi bai tsarkakewa kasa'ir al-ma'i'at kaman sauran abubuwa da suke da ruwa ruwa wan najis ab- abubuwa kuma da suke nan suna najasa yaslubuhu sifatayn jami'an shi kuma yana kwace masa dukkan sifofin guda biyu ne sifan mai da mai kenan qahiriyya da kuma tathiriyya tsarkin tsarkin da kuma tsarkakewa duk ke kwace masa shine at-taharatu wa tathhir gani ya ga ma a gaba shine tsarkin da kuma tsarkakewa wa yasiru bihi najisan min ghairi haddin fi zalika mabrur sai ya zama shi ma ya zama yana da najasa ba tare da mun yi wani iyaka da zamu ce ga iyakan iyakan sai ya kai kaza sanan zai zama najasa ba wannan magana ce yayi akwai sabani kun sani akan maganar in ya kai kulla ko bai kai kulla ba ko kaza ko kaza a wala mai ƙidarin mafutin ko kuma wani wani wato gwargwado da za a ce sai ruwan ya kai sannan zai iya zama yana da najasa siwa annahu yukrahu isti'malul qarib sai dai kawai abin da yake a mazhabi shine wato an ki amfani da ruwa kadan minhu daga daga wato daga wato ruwan da najasa ya shiga ya dan fantsama ciki ko ya ce amma ba canza shi ba shine wato ruwan kadan ne ruwan amma kuma sai najasa ta shiga ciki bar canza ba shine wato alqalil minhu ay alqalil min alma'i alma'i alladhi wato asabatu najasa kadan ruwa kadan wanda najasa ta shiga cikin sa to an ki a mazhab ay amfani da shi yace alladhi la madata lahu wa la asl wannan wanda shine ba shi da wani wani wato wani sinadari da daga ciki ake wani bututu da daga nan yake samun ruwan kamar wata idaniyar ruwa ruwa ya zo ya kume a nan sai na shi bai da yawa ruwan sai na jana ta zo ta shiga ciki amma kuma da aka je sai aka ga ai shi kuma bai ma da wani madda a baya madda kaman ain kaman wani wani idaniyar ruwa din da yake ba shi ruwa din wala asr ko kuma yana da wani asali babba wani rafi ko babban wato kogi ko na abu idza khalatatu najasatun wa lam tughayyiru mutakar dai wato najasa ta zama ta ta wato cuɗanya da wannan ruwa din ba ta canza shi ba to makaruhi ne amfani da shi ko in dai ruwan ya zama kaɗan kama il hubbi masu marubuta za ka ga sun yi wannan sun mashi wasu ce me kace jubbi ko eh jubbi irin kamar rijiya kenan ghayabatul jubbi ko eh in kace hubbi da ha kuma wannan shi ba zai zama ya dauki ma'anan ba dan yanzu kana magana ruwa ne mai yawa amma kace al hubbi jami'a hibab to nan yana magana kamar wato kwantaniya mai dan girma ko randa kamar wancan da kuke sabu zuwa ruwa shi al-hub sai aljarra shi ne kuma wato randa din shi sai wasail awai da kuma sauran tukwane wa abari durus sira da kuma kananan rijiyoyi haka wannan duka idan ruwa idan ta dan shiga ciki inda an ga ba su da yawa irin ruwa ce wanda yake da mai rijiyar an saba dan bokitin 20 ta gama yawo to kaga shikenan ina ta dan shiga ciki malikiya wannan makarufi ne malikiya wannan makarufi ne za mu shiga sharhi insha Allah ko ko ko na ne na'am eh da kuma rijiyoyi na gidaje addu jami'a da da asigar kuma kanana nan yake ce al-mukhalifu lahu ala darbaini tahirun wa najis فالطاهر يسلبه التطهير فقط فيصير طاهرا غير مطهر كسائر المائعات yace shi abin da ke cuɗanya da ruwa ya kasu kashi biyu nan ma da sai ya raba yace akwai tsahir akwai najis a shi mai tsarki din yana yana kwace ma ruwan kawai tsarkakewa ne amma ba tsarki ba sai da zai zama yana tsarkake wanda ya amfani da wannan ba yanzu misali wanda ya zo ya amfani da ruwan shayi ruwan zoko kaga wannan mutum ba zai zama ya wannan ba shi galibi a shari'a in za ku tuna mun ɗan yi wannan magana a baya can cewa a shari'a Allah ta'ala har ma yaren ma'aiki idan yana son ya faɗi in ana son a faɗi ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ya ake kiran shi a Qur'ani tahur ake kiran shi tahur haka ake kiran shi a Qur'ani wa anzala minas sama'i ma'an tahura eh to haka ake shi tahur in kace tahur ko shari'a ta zo ta ce kaza tahur ne to baka bukatar ma ka ce wai sai a ce zahirun zahiru kawai ya ya riga ya abu ne wa anzala minas sama'i ma'a tahura ay zahiran fi nafsihi wa mutahhirun li ghayrihi wannan shine ma'anan sa a hadisin kuma ya zo matsala ya talakin wannan akan akan wato kasa hadisin Abu Hurairah da yake sahihaini wannan abubuwa guda biyar da ce aka ke mace matsala da shi sai yake cewa an an kebance shi da shi ba a kebance su dukkan annabawa ba yace waji'ilat liyal ard masjidan wa tahura da wannan ne malamai suke hujja da shi akan cewa ita ma kasa bahurci kasa akwai sabani da malikiya wani lokaci su ba sa la'akari da kasa akan ce tana tsarkakewa ko ba ta tsarkakewa su suna ganin kawai din kace yamma da sauransu wannan duk ba ne wanda ke ta tsarkakewa ba tare baka dama ka je kai wasu abubuwa yanzu misali da najasa ce a wurin da na ganta ko a takalmi na sai na sa na danga wato turzata a jikin ƙasa har ta ɓace to a wajen malamai da yawa muhaƙiƙuna ta zama ta samu tsarki saboda faɗin manzo Allah waje ila tiliyal arba waje ila tiliyal ardu masjidan wa tahura to amma a wajen wasu daga cikin malamai kamar malikiya su suna ganin wannan ba tahur bace to amma tahur din nan hadisin ai shine qur'ani kuma shine qur'ani saboda haka da yawa daga cikin malamai wanda suka yi bincike akan babu suka ce ita ma kasa wato tahira ce mutahira ce mai tsarki ce kuma mai tsarkacewa saboda haka za ta dauke maka dukkan wani wata najasa in ka zo a listin ja kai tsarki da shi ba sai in ka samu ruwa za ka ce da da huge na yi kawai don haka yanzu zan je in kawo ruwa in sake tsarki ba sai kai tsarki ba abin da kawai kasa ba ta yi shine in kai kare je kai a karan kanka taimama in kai taimama to da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan ba dauke maka hadisi yake ba tunda ana bin ka bashi cewa in kai taimama ne wajen raba ne a kanka ba za ka sa kasa ka jaraba kai wanka jaraba da shi ba kaga ba zai ba zai yiwu ba sai sa suka ce to wannan kasan ba tana raful hadath bane to hadath kuma wannan dan ba ta raful hadath kuma ba nuna bai nuna kuma ita kuma ba ta zama zahira mu zahira tunda yanzu ana magana najasa ce aidiya kuma yanzu ba ana magana ne na najasa najasa ma'ana wuya na hadathi irin wannan ba a nan yayi maganan cewa alma'iat da sauransu da abin da in ya shiga ruwa ba zai zama ya zai mai da ruwan zahir ne amma kuma ba zai mai da shi tahur ba zai cire mishi wannan tafhiriya din wannan shi ne aka ce kamar kamu misali ruwan kamu mutum ya zo zai iya alula da shi ko zai alula da shi ba kamar ruwan turare kamar ruwan magariya za mu zai magana kan wannan wannan na fara akan abin da galibi aka fi sani ne ruwan kamu ruwan turare ma'uwar ko ko uruwar ake cewa ko ma'uwar ma'uwar turare kamar zane za'afaran kamar usfu da sauransu haka waɗannan duk wasu abubuwa ne da za a ji a ɗauko wasu itace ne wasu ganyayyaki ne masu ƙanshi a haɗa su da ruwa da waye su suka san da suke yi daga nan kuma har daga baya wani taimake shi ce daga baya har a sami har ya zama ya ɗan jirkita ruwan ruwan ya zama ya ɗan canza ko ɗan ɗanansa ko kuma kamar dalbijiya mata musamman a yanzu mata yanzu mata yi amma da can aka ga suna wankan wankan wato biki da shi wankan wankan jego suna yi da shi kuma in ka hada da zaka ji ai akwai wannan abin nan kuma ai ma suna yin Allah da shi ko suna Allah da shi ba suna Allah da shi amma ba ba Allah da shi ko to za mu zo mu magana kan Allah da shi ana yi amma dai amma kuma misali wankan wankan haila ko janaba in za a yi in aka sa magariya ana lura da shi a yawan tsarki da shi ana yi na san dai wasu na yi ban dai san ban sani ba ku ba shahara nan sun ce ana yi ko yawa to za mu zo mu magana kan shi maganar magariya ko da ta ruwa ya canja kansa akwai akwai sabani na malamai gaskiya akan wannan matsalar haka zalika kamar sabulu ko dai as-sabulu sa'il ko as-sabulu salaf sabulu wanda yake wani tsiyawa ake na ruwa liquid sabulu haka liquid soap haka dan diga dan diga dan kadan eh ko kuma wanda yake a dunkule mai dan mai dan karfi ka zo kana wanka da shi kana wankan tsarki kuma kana hadawa da dan abubuwa kana wankewa wannan sabulu idan ya shiga ya dan ya dan canza shi kawaya wannan ya cire mishi tafiriyansa ko bai cire mishi ba wannan malam zai zo yi magana a gaba saɓani na malamai akan wannan akwai sabani na malamai akan wannan mu galibi a shafi'iyya malikiya muna ganin wato wannan sun tashi daga aiki wannan ruwan ba za ka yi haka ba amma a hanaf da wasu daga cikin hanabila suna ganin cewa za a iya yi magana zai zo akan wannan insha Allah ta'ala sai malam ya ci gaba da cewa wan najis nan kaga ya yi magana akan abubuwa masu tsarki in ka sa wasu abubuwa masu tsarki kamar misali ruwa na abinci na sanwa abinci ya riga ya canja kamar ruwan da misali aka sanya mishi in za a yi kamar tunku za a yi kusa da ake yi za ga ruwan ne ake zuwa mai dan zafi a sa shi a cikin shi nikakken gyaɗan a ta jujjuyawa kakakan ya riga ya canza kuma ya zama wani ruwa mai dan kwanan kwanan kaga ya tashi daga ruwa da aka sani ya koma kuma gyaɗa kaga ba za ka zo kai alula da shi ba to wannan shine abin da shi malaki sai akai akan akwai abin da ake sabani shine na asidir da su aqib da su dalbejiya da waye da sabulu ya halatta kawai yanzu zan yi wankan haila misa- eh, wankan janaba misali kawai yanzu in zo kawai dan dinsa sabulu haka a ciki kawai na sa sabulu haka wanda zai dai ba dai- ba- ba- ba wai zai tafi da ma'anarsa na ruwa ba a'a dai wannan zai sanya wasu duk wasu abubuwa kamar yadda aka sani mata suna bukatar wani abubuwa na jiki in suka sa shi ya dan sawa haka musamman kan haila ko kuma kan biki ko detol yawa malama ya magana ai ban saurare shi bane detol kamar detol haka amma detol ai yana sa shi ya faisal ko amma dai bai tashi daga mandar ruwa ba eh tunda ai ba mutum ya ji ya kafa shi da yawa ne da yawa ba shi bayan mintuna ba yana koma sai ya sani eh kwarai da gaske so magana zai zo akan wannan insha Allah ta'ala sai ya ce wan najis yaslubu sifatayn jami'an shi kuma najasa yana kwace ma ruwan najasa in ta cuɗanya da ruwa tana kwace mishi wato sifofin ne baki daya shine taharata tafhir shine ce taharata wa tafhira wa yasiru bihi najis wato annajis me ya bace tsakanin annajis da mutanajjis wannan mm, mm, dole kurka bambancewa in kuna kan tattafan fuka hawo malaman fuka hawo ba malamai ne masu kuda ba uba duk abin da kaga sun faɗe shi da manufa suka faɗe shi eh wato su saboda shari'a ce kantarwa ba su- ba da ba kamar mu da ga mutum ya zo ya wala littafi a zo akan wata ibara ana ta ci mushi kwana ba su ma da wuya kaga fuka hawo sun yi wata magana kaga ka zo daga baya kana rufa kwace musu magana duk inda kaga sun sa to sun sa shi a inda ya dace me ba mace tsakanin annajis da mutanajis na'am
kamar kalmar da ha mai tsarki da mai tsarki da wannan kamar najasa da abin da yake yake canja ya koma najasa
eh na'am akwai wanda za ta yi volunteer
a kawo speaker a kawo speaker to ok bambanci tsakanin annajis da mutanajjisun najisun da mutanajjisun ne bambanci in kika gani a fikihu na'am yawwa to barakallahu fiki Allah ya albarka wannan shine abin da yake abin da ta faɗa din shi annajis shine wato kaman fitsari ko bawali din shine annajis shi amma tun asalin su shi najasa ne shi al-mutajannis shine al-mukhalid bin najis fasara fatanajjasa fasara mutanajjisa eh wannan shine bambanci za a dakata ne ko kuwa na'am eh mun kai minti 50 yanzu eh idan ana so za a iya dakatawa a dan gari dai eh eh sai mu dawo mu tashi wannan najis yaslubu sifatayn jami'an at-taharata wa at-tathira ويصير به متنجسا إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم